أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar laraba rana wadda ta yi daidai da takwas ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakadan allah bawan allah manzon allah 1447 daga birnin makka zuwa madina domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a wannan masallaci na markazul imam bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ka biya muna bukatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya masa ita ta koma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roko ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani har yau dai muna cikin suratul nisa ajiya munkon aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai tarin albarka sura da ake ambaton mata da hukumce-hukumcensu kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya muna gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare su muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya kare mu ya kare mana ƙasanmu duk waɗanda ke nuhin wannan ƙasa da makirci Allah ka iya mana da su Allah ka mana maganinsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai ƴan uwa da yawa da suke izuwa baran addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi akwai ƴan uwa mata da suke izo tambayoyi daban-daban Uh, da yake na sha gayi cewa ni ba malami ba ne almajirin malamai ne ni ɗalibi ne daga cikin ɗaliban ilimi har yau muna cikin marhalatu talab muna neman ilimi ne ga manyan malamanmu amma idan an yi tambaya wadda muka ji muna iya ba da amsa to dama wa ma'utitun min ilmi illa qalila ba a baku daga ilimi ba sai kaɗan ne mai tambaya ta ce malam a ɗiyatta ce ke da rashin lahiya na juna biyu ba ta samu ta yi azumi ba saboda tsananin laulayi da take samu na wannan cikin yanzu ba ta yi azumi ba a bara har gashi bana ta shigo kuma ba ta samu ta yi tambaya ba domin haka tambayar take nuhi to menene kanta ake baiwar Allah ya kamata ki sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisi wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi yake cewa dawa'ul ayyi as-su'al maganin rashin sani tambaya ya kamata tun a baran ya kamata ki tambaya amma tunda mas'alar ta riga har ta kawo bana to abinda za a hiddawa iya adadin kwanakin da ta sha za a hidda mudu irin mudun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mafi yawan abin da 'yan gari ke ci ko kuma abin da kuke ciyar da iyalanku da shi idan kun yi yawan cin alkama to za a fidda alkama iya adadin kwanakin da ta sha wannan shine abin da malamai suka ce ga matar da ta sha azumi khaufan ala janiniha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wannan kuma wata baiwar Allah ita ma ta turo tambaya amma baran addu'a ne take yi cikin tambayar na fahimci tana baran addu'a ne Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma ɗazun ne ya kira ni yana cikin wata damuwa ta wata yarinya da yake son aura babanta ya hana ya ce a sa shi addu'a idan alkhairi ne Allah ya tabbatas idan ba alkhairi ba ne Allah ya musanya masa da mafi alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya zaɓa masa abin da ya alkhairi Allah ya bashi mata ta gari a jiya mun kwan faɗar Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha na'am arma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha bai halitta gare ku ba ku gaji mata tilas wala ta'dhuluhunna ubangiji ta'ala ya ce kada ku hane su haƙoƙinsu litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku tahi da sashen abinda kuka basu na sadaki illa an yati na bifahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha wadda take mabayyaniyar alfasha wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah yace ku yi zamantakewa da su da kyautatawa fa in karihtumuhunna Allah yace idan kuka kyamace su su matan nan naku fa asa an takrahu shay'an mai yiwa ku kyamaci wani abu wa ya ja'ala Allahu fihi khairan kathira ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi mai dimbin yawa a cikin wannan al'amari wannan ayar ighra'un ne kamar yadda zaka ce ya ayyuhal karim la tabkhal 'ala adh-dha'if kamar Allah ta'ala yana ighra yana kwadaitarwa ne ga masu imani irin kamar kace ma mai karamci ya kai mai karamci kada ka yi ruwa ga baƙonka kamar ya ayyuhar rajulu la taghlibaka nisa kamar ka ce ya kai namiji zarumi kada mata su rinjaye ka fa inna hadha yujibu lil insani an ya'khudhahu al hamas hatta yatamathal wannan ayar tana sawar mutum hamasa ta dauke shi har yayi iya kokarin sa ganin cewa yayi kamanceceniya ya yi riko da abinda Allah ta'ala ya umarni da a yi riko da shi shi ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ya hillu lakum an tari sun nisa a karhan bai halitta gare ku ku gaji mata tilas ba wannan an kora halacci ne domin yana farlantar da haramci shi kuma wanda ke halittawa kuma ya harimta shine Allah babu wani wanda ke halatta abu ko ya haranta sa face ubangiji ta'ala da haka a wani lokaci Allah ta'ala zai yi amfani da kalimar haramtawa lace na haramta kaza wani lokaci Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halitta muku kaza kamar inda Allah ya ce ya halitta muku dabbobin ni'ima kama a ce hurrimata alaikum ummahatukum an haramta muku ka ku auri uwayenku to a wannan ayar sai Allah ya amfani da ɗaya daga cikin salon na cewa la yahillu bai halitta ba kenan haramun ne a gare ku ku auri mata karhan ko kuma ku gaje su karhan ai karhan alaihinna bihaythu la yardina bidhalik ya zamba su yarda da hakan ba وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث kuna tilasta su akan wannan gado dolin dole sai kun gaje shi to anan sai malamai suka ce shin abun nuhi anan annahum yarithunahunna kama yarithuna almala shin ana gadon mata kamar da ake gadon dukiya to malamai suka ce la ba shi ake nuhi ba mata ba a gadon su a shari'ar musulunci kamar da ake gadon dukiya li'anna an-nisa laysu bi aghradin mata ba kaya bane da za a ci wa an gaji kayan dan haka ubangiji ta'ala ya hana wannan kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa ku yi mu'amala da matanku mu'amala mai kyau shine Allah ya ce wala ta'dhuluhunna wannan wata mas'ala ce daban ta hana mace haƙƙinta shine ta'dhuluhunna ay la tamna'uhunna huquqahunna Allah ya ce kada ku hani mata haƙoƙinsu ita shari'ar musulunci shari'a ce da tabba mace inci ta ba ta dama kuma ta ba ta haƙi sai dai haƙin nan ba haƙi ne mutulaki ba haƙi wanda yake sake babu ƙaidi la mace tana da haƙi amma haƙinta yana da iyaka mace tana da hurriya tana da inci na ta yi abun da shari'a ta gindaya mata amma idan ta hita wajen shari'ar musulunci to babu haƙi wajen shari'ar musulunci akwai hurriyatu ta'bir mace tana da dama ta ga ra'ayinta matukar dai ra'ayin nan bai ci karo da shari'ar musulunci ba akwai hurriyatu tafkir mace tana da dama ta yi tunani irin yadda take so matukar dai tunanin nan ba na saba ma Allah bane akwai hurriyatu tadayyun musulunci ya ba mace dama yadda ya ba namiji inna hadainahu najdaini imma shakiran wa imma kafura inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun shiryar da dan adam hanyoyi ko ya gode ma Allah ko ya butulce ma Allah to dan adam nan da mace da namiji sun shigo ciki yadda zaka samu namiji kahiri haka zaka samu mace kahira kana iya samun namiji musulmi ka samu mace musulma ka samu namiji ba yahudiya ka samu mace ba yahudiya ka samu namiji kirista ka samu mace kirista haka addinin musulunci ya bayyana mana cewa kowane daga ciki na da hurriya inci na zaɓi sai dai zaɓin nan kamata na yi ya zan tibkan likitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ayar sai ta bayyana bai halitta ku hana wa mata haƙoƙinsu ba فتلجئوهن إلى أن تفي أن تفتدين أنفسهن أن يفتدين أنفسهن kuma tsesu har ya kai inda zaka ce mata in kina son ki fanshi kanki sai ke bada kuɗi kaza shari'ar musulunci ta hana wannan irin yadda wasu daga cikin mazaje za su azazzali matansu su azzabe su su hana su shakat ya ce mata in ke matsu biya nisa daki na ya wani maza haka suke illa man rahima rabbi shi yanzu jiran yake ta yi wani abu wanda za ta biya shi sadakin shi don haka zai ta kuntata mata ya ta gasa mata aya ga hannu ya ta gallaza mata ba don koma ba wai jiran yake ta yi zuciya ya ce in ke matso in ba a datu da yaro a bahe daudawar shi to wannan ba shari'ar musulunci ba ce ita shari'ar musulunci in kai kace ba ka yi to sakinta za ka yi amma idan ita ta ce ba ta yi to za ta biya ka sadakinka aina aure sai ta ce kai ban son ka ce a to baki so na to biya ni sadaki na wannan kuma ya inganta a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da da shi wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam tace tana tana kyamar kafirci a cikin musulunci mijinta wani ba ta san shi Annabi ya ce to kina maida mishi gonar shi tace eh Annabi ya ce to a maida mai gonar shi shikenan aka bashi gonar shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sauƙaƙe mata to wannan shine abun da yake karantar da mu wannan wannan ayar bai halitta ka matsawo mace ka tilasta ta ka kai ta bango wai dan kana son a biya ka sadakin ka to shine Allah ta'ala ya ce illa an yati na bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha wadda take mabayyaniyar alfasha wal fahishatul mubayyana fiha aqwal ita alfasha wadda take mabayyaniyar alfasha malamai sun yi zantuttuka a kanta wasu malamai sun ce annaha zina zina ake nuhi kana da mata a cikin gidanka sai ta kawo ƙato ta yi zina a cikin gidanka fa idza zanat falahu an ya'dulaha min ajli an taftadiya minhu malamai suka ce idan ta yi zina kuma ya kama ta yana da shedun ta ta yi zina yana iya hana ta wasu daga cikin haƙoƙinta sai in ta bada fansar kanta yana iya hana ta ya kama ta tana zina ya hana ta mu'amala irin ya hana ku ya ƙi kwanciya da ita ya kama ta ta yi zina yana iya ya hana ta sutura yana hana yana iya hana ta duk wani abu da za ta walwala a cikin gidan shi in ta matsu ta matsu ƙarshe mi zai faru sai ta ce to gaskiya ni dai na gaje da wannan aure kenan sai ya bata ya tabiya ya sadakin shi sai ayi khulu'i wasu malamai suka ce almuradu bil fahishatil mubayyana shine baza'atul lisan irin ta kasance salitatul lisani alaihi wa ala ahlihi ta zama mai mummunan maganganu gare shi kuma da iyalansa irin mace da za ta yi ma mijinta bakan magana ta yi wa uwar shi bakan magana ta yi ma yayun shi bakan magana in kace mata wacce ki ji tsoron Allah ki daina ba ta ce ai haka nake magana ai ina yawan gayi cewa duk mace da bata iya magana ba wallahi ba za ta taba moruwar zaman aurenta ba ya kamata mace ta san maganar da ke fito bakinta ta iya tattauna magana musamman idan za ta yi magana da mijinta wace magana za ta gaya masa magana shin za ta bakanta masa ko za ta faranta mishi amma ka ga mace ta sassaƙo magana haka za ta gayo ta wacce haka ta hito haka za a ɗaukar ta isa shari'ar musulunci ta ba da dama a hana mace da ke da baza'atul lisan ai salitatul lisan mace da ke da kaihin halshi ala ala zawjiha wa ala ahlihi ga mijinta da kuma iyalansa a hana ta wasu daga cikin haƙoƙi da haka wasu malamai suka ce shi ake nufi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da illa an ta an yi aci da bifahishatin mubayyana sai in ta zo da alfasha mabayyaniya suka ce su'ul ishra mummunan zamantakewa bi haythu la tu'tihi haqqahu ta zamba ta bashi haƙƙin sa gashi nan da mata amma kamar bai da mata yana da mata amma bai san dadin aure ba irin in an zo ana hira aure shi bai ma san menene aure ba dan da yawa daga cikin mazaje wallahi ba su more aure ba yanzu wanda matar shi za ta zage shi ka dai wannan bai san aure ba matar shi ya ce a yi min kaza ta ce ba ta yi ka san bai san aure ba ita mata ta gari idan kina son ki san shin ke mace ce ta gari ko ba ta gari ba to ki tsaya ki je yadda mata ta gari take inji annabi sallallahu alaihi wasallam mata ta gari annabi ya ce ita ce wadda idan mijinta ya umurce ta tana yi masa da'a idan ya ce a yi kaza to za ta je ta yi da gaugawa ta cika misiyon babban abin da yake nauyi a kanta a gidan mijinta shi ne ƙoƙarin cika misiyon na umarnin mijinta ya ce a yi a yi a bari a bari a hita a hita kada a hita kada a hita su mata na gari daidai da uwayensu suka mutu idan ba da umarnin mazajensu ba ta hita gidan biki sai ko igi wurin ta'aziyya sai da umarnin mijinta wannan su ne mata na gari to da yawa daga cikin mataitayinmu na yanzu idan ka ambaci wannan kissoshi na matan dauri sai ta ce ma ai malam wannan ada kenan yanzu zamani ya canza kaji jahilci wallahi waɗin irin wannan maganar ma jahilci ne ai ka yi ƙoƙari ka yi kamanceceniya da matan ƙware ko da ba irinsu kake ba fatashabbahu in lam takunu mithlahum tashabbahu biqaumin in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu kai kokari kai kamanceceniya da matan kware koda baka zam cikin su ba a ce kina koyi da wata daga cikin sahabiyat mata nagari tabi'iyat tabi'ai mata irin misali kice ke tunda ki aure mijinki baki taba kiran shi sunan shi ba wasu daga ciki suka ce wallahi muna kiran mazanmu kamar yadda kuke kiran shugabanninku Allah ya jima da ranka Allah ya taimake ka bi za a yi maka wata ba ta yarda mijinta sai ma ya tambaye ta wai sai ta tambaye shi me yake so a ita mace mai experience ba sai ta jira ya ce mata wance ina son a sami ruwan wanka ba yana tashi da kwana ta san me yake so babban abin da yake so zai shirya ya yi wanka ya yi ta wurin aiki abu na farko za ta sami ruwan wanka ya ta wurin aiki amma wai kana nan kana jiran sai ka ce wacce sami ruwa ta ce ban sa to wannan an mata ai duk matar da mijinta zai cewa sami ruwan wanka ta ce ba ta sa wallahi ba mata aure bace wannan sai dai ka yi hakuri da ita don wasu ababe amma shari'ar musulunci ta gayi cewa duk matar da za ta saba ma umarnin mijinta to ba mata ce ta gari ba ya ce imin kaza a samu wata magana wadda baban yi ba ce wallahi baban wance abun nan da kuke son a yi yana da nauyi gare ni saboda ina da kaza ina in kokari ki kwana kwana amma kada ki hito karara ki ci wai banyi su kuma wasu maza su adda cika ciki wani namiji shi yadda ka san eh mi za a fassara shi aran ma irin wanda la yuharrik sakinan bai iya tashi da nan zuwa nan daidai da remote shi tunda ya auro baiwa kawai son yake ke mu komince ne ya a ɗauko min remote mu komin wannan abun ban ni kaza shi da nan zaune ba ba iya tashi ya ce ya taimaka shi aiki shi irin gashi boss a ya kamata kai ma ka gano cewa wannan fadar Allah da yace wa ashiruhunna bi ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da kyautatawa irin kada ka ce kai komi sai ta yi wani abu tana iya shi amma sai ka tashi ka yi ba don komai ba saboda ishira azzaujiya taimake keniya na aure su kuma wasu mata da inda suka ga mazansu yana sauke wasu haƙoƙi yanayi mata komi ya sa ya ɗauko mata ruwa ya zuba mata ruwan wanka ya mata shinkiɗa ya ɗaura mata gidan sange sai shaidan ya nuna mata ta mallake shi ai yanzu bawanta ne waɗannan al'amurra duka shi ne kamata ya dinga yi yanzu radda ya zo bai yi shinkiɗa ba sai ta ce to akon haka ne saboda shi ke shinkiɗar to kaga duka irin wannan abuwa ya kamata mace ta gano iyakarta ta gano iyakar miji a shari'ar musulunci yin shinkiɗa ba nauyin miji ba ne ke mata ke ce za ki gyara shinkiɗa kakin mijin ke taho ki gyara shinkiɗa ki yi wanka ki yi ado ki yi tsafta duk jiran mijinki wannan shine abin da shari'a ta gindaya to shine wasu malamai suka ce su'ul ishra ba ta yi mai da'a ba ta sakan mai huska idza da'aha ila alfirashi in ya kira ta yace wanda zo mu kwanta ba ta zuwa ta turniki huska ko ba ta karba mishi wa idza amaraha bi hajatin allati yajibu alaiha an tabdhulaha abad in ya kira ta zuwa ga wata bukata wadda ya wajaba ta yi kokari ta biya wannan bukata sai ta ci ba ta yi fa hadha min alfahishati almubayyana malam usaymin yace wannan yana daga cikin alfasha da take bayyanan nan wa hadal akhir malaitu wannan na karshe su'ul ishra mummunan zamantakewa yashmalul qawlayn al-awlayn ya awwalayn ya hada zantuttuka na farko guda biyu li'annahu min su'il ishra an takhda'a al-mar'atu zawjaha na daga cikin mummunan zamantakewa mace ta yaudari mijinta na daga cikin mummunan zamantakewa mace ta dinga mu'amala da wasu kartin banza na daga cikin mummunan mu'amala mace ta dinga waya da wasu mazaje ba da izinin mijinta ba hatta kai inda za ta zina wal iyazu billah wala shakka aidan anna min su'il ishrati bada'ati lisan mala usaymin yace babu shakka lalle na daga cikin mummunan zamantakewa mummun sakin halshe da tsawaita halshe akan miji in ana maganganu da ita da miji sai dai shi ya shiru ya saurare ta yayi tagume ce ina jin kiman ba wai ita ta zama washi dan sakarci ke da ya kamata kullun ki dinga murya ki ƙasa ƙasa da ƙasa mijinki sai ya kuma ce miki ce ta ce a na ce kaza ba ta yarda ya ji irin ta daga murya sama sama wai ta ga ta mai inci ai duk lokacin da mace take jin ita ma tana da inci ɗari bisa ɗari a gidan mijinta to ta samu matsala a ya kamata kullum ku karantar da ɗiyanku cewa hurriyati tantahi inda ma tabda'u hurriyatul akharin hurriyati tantahi indama tabda'u hurriyatul akharin wannan ka'ida ce ta malaman kanun suke cewa inci na yana ƙarewa ne inda incin wani yake farawa yanzu ina da incin in hau bisa kwalta in tuka mashin daga nan har inda nake so amma daga lokacin da aka ce shugaban ƙasa ya zo to hurriya ta ta ƙare yanzu za a dakatar da ni shi yanzu hurriya shi ta fara a bar shugaban ƙasa ya wuce wannan jahilci ne wai ka ji wani ya tuwa ce ban bari ya wuce sai ka ja kanka a halbe ka ga banza saboda baka yi karatu ba a in akwai wata hanya canza hanya sake wata hanya yanzu shi hurriya shi ce za ta aiki a nan to shi ne malaman kanuni ke cewa hurriya ka tana karewa ne inda ta wani take farawa ke yanzu kina da inci ki ga ra'ayinki amma daga lokacin da mijin ke ce wannan ra'ayi bai yi ba ga wanda ni nake ganto naki ya kare sai ko in shura za a dawo ce mai gida gaskiya ina ganin inda kun yi kaza a to wannan shawara ne amma ba ki ja alifa ba ki ja daga ki ce ko a yi yadda kike so ko kuma a samu matsala sai ki aure ɗari da haka jama'a ya kamata mu karantar da ɗiyanmu mata wai menene ma ake nuhi da hurriya me ake nuhi da inci na ɗiya mace ita wata ta azacin mutunci shine inci ta yanke mishi ita ba ta barin maganganu cikin ciki a ni ban bari ta kwana ka ji jahila to kamar ya baki bari ta kwana in baki bari ta kwana ki ja makan ki sake ki ki kun gidan uwayen ki ai in baki bari ta kon ba kin kun gidan ku domin shaidan zai ta sa miki wasu maganganu da waɗanda ki niyya hudi da waɗanda baki niyya hudi ba idan zuciya ta ruhe zaki kai inda zaki gaya masa maganganun da ba a iya tolerance su kuma da zuciya ta ruhe komai yana iya hituwa iza ga ce la tahkum wa anta ghadban kakkai hukunci kada kai hukunci kana cikin hushi bal malamai suna ganin daga lokacin da aka bata ma rai to ishuru kaka ci kala da ranka ya bace ishuru saboda lokacin kana iya fadin wata magana wadda bata kamata ba kana iya faɗin wata magana wadda za ta ɓata ma kowa da rai kana iya faɗin wata magana da ba ta da gyara saboda ranka ya ɓaci sun yi rigima da mijinta sai ta ce in ka aihu ga uwarka ga uwanka ka sake ni ita ranta ya ɓaci shi kuma sai nuna mata ya aihu ga uwarshi ga uwanshi ya sake ta sake uku to sai me ƙarshe sai a koma bai ɗan malamai a samu hadisi mai ɗan rauni rauni a gyare ta a zo inda malam wani a ce malam kaji abin da ya faru in malam ya ce a'a ce ai akwai wani hadisi ko akwai wani malami da ya ce kaza dole a koma hadisi abdullahi ibn umar hadisi abdullahi ibn abbas a dibo wannan a kana fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in mutu ya sake mata shi ai ta kwalkwal kwalkwal da a gyara ta to kaga wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mace ta san matsayinta a karantar da su to wa zai karantar da su akwai waɗanda suka cancanci karantar da mata akwai waɗanda wallahi bai cancanta su karantar da su ba isa za ka iske makarancin nan mata da yawa daga cikin makarancin nan mata ɓannar da ake yi ta yi gyaran da ake ita kanta malamar ba ta san menene zamantakewa aure ba sai ta aza ɗaliban akan mabda'inta wanda kuskure ne ɗari bisa ɗari ko kuma malamar bata girku ba a cikin addini bata girku ba a cikin fiqh bata girku ba a cikin karatu ta zo ta yi fatawa akan kuskure ta batar kuma dama ita batatta ce akwai wata malama malamin mu Allah ya kara masa lahiya fadilata doktor Samaila Sule yayi fatawa wata shekara akan hukuncin sallar mace da wando cikin a baya aka tambaye shi ce ya halitta sai ta ce bai halitta ba saboda wandon yana taɓin al'auran mace da aka bani labarin abu na farko da na kalla yadda ita ta iya yajin ita malamat ba ta tahi ko'ina ba ba ta karanta littahi goma na musulunci daga bango sai bango ba ba ta rubuta littahi ko guda ba ni yajin ta na iya mamaki ita ma ta baza capacity ta nuna maɗalibanta ita ma malama ce ta saba ma malam wani kai wallahi akwai yaji gare mu jama'a to wallahi ban sani ba arama to a wannan lokacin da ta yi wannan yajin saba ma malam take gai irin garin ga ya ɗau rigima sai dai na aza alamomin tambayoyi guda uku tambaya ta farko na ce ita gawa ta yi karatu wane ne malaminta sannan littahi nawa ta karanta na musulunci sannan menene mustawanta na karatu domin ya kamata yanzu mu dinga iya gano wannan wannan shi ke cuta wa ɗaliban ilimi idan ɗalibi ya khalafa maka a fahimta to ka iya aza shi a ma'auni wai shin wane ne shi wasu da muke ɗaukowa muna aza bisa kan ma'auni wallahi ba su cancanta mu ɗauko su ba ba wa ɗalibin ilimi ba ne wani wani kawai mugun tantiri ne kawai ya shigo rigan malanta ne Allah ya jarabci malanta da shi Allah ya jarabci ilimi da shi sai ɓannar shi ta gyaran shi yawa Allah ta'ala ya kare mu to haka malamar ta yi taɓannata to ban sani ba ita ce ko ba ita ba ce wata shekara shekarar 2018 akwai wata yarinya da aka haifa ana sa ana ce mata eh, ana ana ana ce mata ikhlas sai mahaifiyarta ta kira ni ta ce mini in ba da suna kafin sunan sai na ba da ikhlas kawai sai malama ta ce haramun ni a sa suna ikhlas to lokacin ina jami'a akwai sauran yaran makasa ne akwai sauran irin rigingimun zahin kan nan na jami'a sai na ce amma ga take jahila kamar yanzu ita mitattaka na ilimi irin yadda ɗan jami'a zai ba da suna mai karatun shari'ar musulunci ya ba da suna keke toke ce bai ba to duka me ke kawo haka nan abu na farko irin babu bincike ka zo ka yi fatawa ka haye ta kuma ya kamata kakin ka gayi ka san kujerar da kake bisa kanta gadon annabi ce shi kuma gadon annabi ba a yin shi da rashin ilimi idan ka san akwai wanda ya yi ka sabka ka ba shi wuri ka ce to akramaka Allahu dama dai wallahi mu dai wurin gaba namu bane ku da kun ka zo ahlul fanni ku ci gaba da aikin ga shine malamai suka ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara da mata da ma'arufi da abin da yake ma'arufi shine sanayya ai li yu'ashira kullum minkumul akhara bil ma'arufi kowane daga cikin ku yayi mu'ashara da ɗayansa da sanayya da kyautatawa bima ya ta'arafahu nasu wala yunkiruhu shar'u da abinda mutane suka san shi shari'a bata kyamace shi ba ka yi wa matarka mu'amala ta ji cewa a gidanta ba sarakiya take ita ma mijinta ya ji kanshi shi ma sarki ne a gidan shi yana ba da umarni yana cewa a yi a yi a bari a bari ita kuma ta ji cewa lalle tana hadima wani lokaci wani lokaci la frances la frances ki wata basarakiya ce ita ma tana iya cewa a yi kaza matukar dai abun nan bai ci karo da umarni mai gida ba to haka ya kamata shi ne malam uthamin ya ce almuradu bil mu'asharati bil qawli wal fi'li wal badani ana zamantakewan aure ne bil bil qawli da zance maganganu wallahi ya kamata mata su dinga samun littattafai waɗanda za su dinga koyon magana ya kamata mace ta iya magana mijinta ya zo ya dawo daga aiki ta san magana da za ta gaya mishi wadda za ta mantar da shi gaba ɗaya gaje aiki Allah ya jima da ranku an dawo irin wannan maganar da an gaya mai ita zai mancewa gaba ɗin ƙwarar shi za ta yi efasitu an gane yanzu ina zai dawowa zai dawo gaba ɗaya cikin fayil ɗinta Allah ya jima da ranku kun san ko to sannu da zawa yanzu ya dawo lahiya na'am to wanda ka gani na wanda ka sani na mala yahaya ya ce bai yarda ba reclamation eh wanda ka gani ne ke aran mu arm wanda ka gani ne gaskiya
eh abinda ka faruwa akwai al'ada akwai al'ada yau da kullum kuma akwai rashin nuduj an yi ma yarinya aure kafin kwakwalwarta ta kosa kakin ta san cewa ba kowace magana ake gaya wa miji ba aka mata aure to a lokacin ya kamata sai a zaunar da ita a ce to ki saurara miji ho ba kullum ba kowace magana ake gaya mai ba in ya gaya miki magana ɗari to ki yi ƙoƙari ki gaya mai biyu ko uku na jiya babu matsala shikenan in ya zauna ya zaro ya zaro ba yana zanuwa ba in ya sai ya ce ta ce to tsayan gai ni ma eh wannan kwaila ke yana zanuwa yana zata ce to in ka kare ni ma bari in kai in zanu a'a ba haka ake ba sai uwayenta su zanar da su zaunar da ita su gaya mata na'am
to in ba a yi haka nan za ka iska an samu matsala to shi ne malam uthemi ya ce bilƙauli da maganganu sai an koya ma iya mata magana wata uwarta ce ma bata iya magana ba ta ga uwar tana sassaƙo ta ita ma haka za ta dinga sassaƙo ta ya ce ni za ki gaya ma baƙaci in ni gaya ma faracin ta za ka yi ta harrace to da haka ita ma in ta yi aure za ta ƙara bisa kan inda uwarta ta tsaya sai ta dame uwar ta shanye malam usaimin ya ce wa bil fi'li ana kyautata zamantakewa aure da ayyuka ki dinga wasu jest wasu ayyuka waɗanda da ya gansu zai gano mi ake mi lalle ana mai biyayya ba ki kawo mai ruwa ba kamar ki zubi ke mai su tana riƙe da butalin ruwa hakan ga ruwa suna ta suna tato bakin shi amshi amshi a ba haka ya kamata ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisi wanda yake da'ifi yace da zan umurci wani ya ma wani sajada da na umurci mace ta mijinta sajada wai saboda tsananin yadda ya kamata dinga mijinta biyayya in ta zo a aje masa ruwansa ruwan mijinta daban na shan shi ko hinda zai dinga shan ruwa duk duniya babu wanda zai sha ko babanta bai shan ruwa cikin shi muhimmancin miji kenan buta alwallashi daban ya dawo daga makaranta zai na alwala abun alwallashi daban kuma cike yake ta san lokacin sallah ne yana tashi ta san garon alwala nan zai duka yi alwala ta kiyaye duk wasu munasabat wato idan mace bata san mijinta ba bata, bata iya mijinta wala za ta wahala kuma ya kamata mace ta iya mijinta sama da kowa ki iya fassara shi ki ce yanzu mijina yana can kwana kamar misali da za ta je wata ƙasa misali ta je wurin umara saudiya sai ta dibi lokaci ta ga karhe biyu na rana sai ta ce kai wayo Allah baban wancan yanzu yana china kwana saboda ta hardace jadawalin mijinta lokacin cin abincin shi tana kallo da cika inda ina nan da yanzu na samu baban wancan abinci saboda lokacin abinci yayi amma yanzu abinci za a ajiye mu bisa a ce zo ba mu kanka wani ma shi zai ɗebo mu kan cikin tukunya bai da bambanci da su aran ma araba ya ce ko shi ya yi shi to ka gani isa nake cewa ya kamata mata a dinga karantar da su ire-iren wa'i a koya musu ta hidda kiwa dama mai yawanci duk abin da ke lalata wasu zamantakewa kiwa ce da jin kasala kai ni na gaji banyi kuma sai ka ga mace ta ile cikin gida tun sahi hammare ce wai ta kasa yin abin da yake wajibi nauyi a kanta to shine malam Usaimin yace wal bazil da bayarwa sai ke bada kokari ke zuha zuha mi wurin hidima ga mishi bil qawli yace cewa shi bil qawli bi an yalina al qawla laha wa talina al qawla lahu ta tausasa mai magana ya tausasa mata magana wa bil fi'li bil khidmati ta mai hidima bi an yakhdumaha wa takhdumahu ya mata hidima ta mishi hidima wa ashbahiha da makamancin wannan shi kuma albazal shine bazalun nafaqat min kiswatin ya tufatar da ita wa ta'amin ya saya mata abinci wa sharabin ya saya mata abin sha wa maskanin ya bata wurin kwana lahiyayye wa qada'i daynin nan ne matsala take ya biya mata bashi kakka ya rama taka ta dinga cin bashi wani za ka ga lalacewa ta kai inda ɗan ɗan ɗan iskwata iga ta ɗaura lalle mata sai ta ciwo bashi ma annahu la yalzamu la yalzamuha qada'u daynihi sai dai ita bai lizimce ta ba ta biya mishi bashin shi amma shi ya li- ya lizimce shi ya biya mata bashin ta in dai ba bashin da ya hita daga cikin program na shari'a ba kamar misali yanzu matarka ta ci bashin miliyan 5 to kai ina kaga miliyan 5 ni ta yi da miliyan 5 a'a kawai kawai ta ce hili na to wata sai ma hili a sai da abiya to da haka ita ma bai lizim ma- malamai wasu malamai sun ce har ita bai lizimta ka biya mata bashin da ya huce hankali ba amma irin ta ci bashi ta yi ma lalle ta ci bashi ta yi ma kalmisa ta ci bashi ta yi ma miya ya kamata ka biya wannan wajibi ne to kaga wannan shine Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar na cewa a yi ma mata mu'amala mai kyau. Allah ce fa'in karitu muhunna idan kuka ƙyamaci matan ku lisu'i akhlaqihinna saboda mummunan ɗabi'unsu ko kuma saboda ta canza halayenta to fa asa su tari da yawa an takarahu shay'an za ku ƙyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah ya sa alkhairi da yawa a ciki wannan kuma ayar manuniya ce akan haƙuri وهذا إشارة إلى أننا نصبر عليهن مو يحقري أكم ماتا إن كرهتموهن فاصبروا إن كوكا كامتيسو كي يحقري domin tana ewa wadda zaka aurowa ba za ta cimma matarka ba kai kana ganin ta rena ka sai ka auro wadda in ta tashi sai ta mare ka a ga an samu matsala kai kana ganin barauniya ka auro sai ka auro wadda in in za ka hita sai ta lalabe aljuhunka To da haka duka irin waɗannan ya kamata a dinga sa mat, a dinga lisafawa. Don haka, alkhairi wanda Allah yake iya sanyawa, Allah ya ba da ɗa nagari a tsakaninsu. Domin ɗa na ƙwarai yana daga cikin min azamil khairat, mafi girman alkhairi Allah ya ba ku ɗa na ƙwarai. Sannan na daga cikin alkhairin da Allah yake iya sawa in kai haƙuri da matarka, Allah ya juya halayenta daga ba na ƙwarewa ta dawo ta ƙware da ba mutum ne ƙware ce ba amma saboda kayan haƙuri Allah ya canza halayenta sai ta zama mai haƙuri mumina ta zama ba ta gaya ma magana duk abin da za ta yi yanzu tana ɗari-ɗari sai ta yi shawara tana iya kakin ta zauna ta gaya ma magana guda sai ta yi sati tana tunanin ya za ta hito ma mijinta da kan kan wagga magana hissa ba a son mace da ɗumi wallahi ba a son mace da yawan surutu kaga mace mai yawan surutu matsala ce tattata mace ba a son mace da surutu ana son mace mai kawaici mace mai experience na magana magana guda in za ta gai za ka ga sai ka shauƙantu kakin ta iya maimaita magana isa za ka ga samari suke shauƙantuwa kan wayoyi da 'yan matansu saboda kakin ta iya ce mai tana son shi sai an ja lokaci sai ka ga saurayi ya matsu yana ce min kina suna saboda ta ta jima bata ce mai haka nan ba ya shauƙantu to haka ke ma ke zan mai shauƙantar da mijinki da maganganu ya matsu ma ya ji magana ki wadda take magana tan da mai natsuwa irin magana ta wadda sai an tattauna ta ta yi taushi an hidduta an gane dan shi namiji kamar yadda nake yawan gani son girma gare shi kamar dawo bal ya yi dawo son girma to ki ba shi girman shi wannan aya ta karantar da mu fa'idodi da yawa na daga cikin fa'idodin da ayoyin da ayar da ta karantar da mu tahrimu irthin nisa'i ala wajihin yakrahnahu haramcin gadon mata akan huska wanda suka kyamace shi la yahillu lakum an tarithun nisa'a karhan sanaya ta karantar da mu anna nafiyal halli ihilli yuradu bihi tahrim kore cewa bai halitta ba ana nufi da shi haramun ne kuma aya ta karantar da mu cewa kada a hana mace haƙƙinta sai idan ta ƙi kawo haƙƙin da shari'a ta aza mata kuma wannan ayar ta karantar da mu ana khulu'i idan ba a samu fahimtar juna ba ba a samu fahimtar juna ba sai a yi khulu'i a biya shi sadakin shi shikenan ta ji ba ta iya zama da shi an yi an yi kawai sai ta ce tuwa ne gaskiya ba mu bai fahimtar juna da ke ni dai gaskiya wane zan biya ka kuɗinka ga sadakinka musallala ma junanmu shi ne kuma ya halitta ya halitta ai khulu'i ta amshi sadakin eh ya amshi sadakin shi ya nemi wanda addade da shi na'am ko aihuwa ɗari sun kai aran ba ita ta ce ba ta son shi to yanzu wurin ba da sadakin ne ake ta tattaunawa malamai sun tattauna lokacin da matakka ta ce ba ta son matar shi ta ce ba ta son shi to yanzu sadakul mithili ne za ta badawa ko kuma sadakin da ka bada kuna gane malaman malikiya suka ce sadakul mithili za ta bada bi ma'ana za a bada sadakin budurwar zamanin da ake ciki kamar yanzu misali budurwa a yanzu jika 220 take shi kuma lokacin da ya aure ta shekara bakwai da suka huce jika ɗari na kai mata ko jika saba'in misali to yanzu jika saba'in ba su aure malikiya suka ce saboda a hukunta ta gobe kar ta saki za ta ba da jika ɗari biyu da ishirin sadakin mithil saboda gobe ba ta sake na budurwa wasu malamai suka ce a'a abun da ta bada saboda hadisin da annabi ya ce shin zaki bashi gonar shi atardina ilaihi hadikatahu shin zaki maida mishi gonar shi tace eh aka ce daidai abun da ya bada daidai abun da za ta maida mishi sai malamai suka ce a ai abun da yasa annabi ya ce gona saboda ita gona ba ta canza amma ai kudi suna iya canza kuma balar din su yana iya canza haka dai malamai suka yi ta tattaunawa amma ni abin da nake karkata zuwa gare shi wallahu a'lam ina karkata ga ra'ayin wannan hadisin na amaida mai daidai abin da ya bada in ya bada jikka 100 a maida mishi 100 shi in ya maida 60 in ya bada 60 a maida mai 60 shi wallahu a'lam to shikenan kuma ya hakura har da Allah ya cika mai eh in ya kunu fuqara Allah zai wadatar da su to kuma wannan ayar ta karantar da mu wajibi ne a yi zamantakewa mai kyau tsakanin mata da mishi wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ayar ta karantar da mu ya kamata miji yayi hakuri da matar shi saboda karancin tunanin su ita bakin tunanin ta annan yana da wuya ta iya fahimtar mi ka sama gaba mi kake nuhi kai kaza to mi kake nuhi da kazan mataka wata kakin ta iya gano mijinta yana son kaza bai son kaza yana son wallahi za a wahala wata za su iya shekara goma kakin ta karanci mijinta to kai ta haƙuri kakin ta karanci ka wata kuma ka aure ta da ƙurciya tana da yarinta to a ai haƙuri da yarinta kakin Allah ta'ala ya sa ta gano ta san ciwon kan ta san cewa miji ba komai ake wa miji ba ana girmama miji ne ana ana yi miji ladabi ana kamba miji in ta gano to alhamdulillah To, wannan ayar ta karantar da mu fa'idodi da yawa. To, a nan ce wadda Allah ya yi asa, shin ita wannan asa ta zo ne litta haƙiƙi ko lirraja'i? Ta zo ne don ta tabbatar da cewa asa tabbas tana iya yiwa tabbas ka ƙyamaci abu, Allah ya sanya alkhairi gare shi. Kenan duk abin da ka ƙyamata mai yiwa shi ne alkhairi. ko kuma a'a raja'a ne fata ne asa yalla an takara hushe an ku kyamace wani abu Allah ya sanya alkhairi a cikin sa malamai suka ce asa min Allah wajiba idan ka ga asa wurin Allah in dai Allah ya ce asa in Allah ya ambaci asa to tana nufin wajibi ne al'amarin nan zai auku kama a cikin suratul nisa'i da Allah ya ce fa ulaika asallahu an ya'fu anhum tabbas Allah zai yahi musu wa kana Allahu ghafuran ay afuwan ghafura dama Allah mai yahuwa ne mai gafara domin malamai suka ce li'anna ar-raja'a fi haqqihi azza wa jalla ghayru warid domin shi dan maha da fata wurin Allah ba bai bijiruwa iz innahu al-mutasarrifu al-mutadabbiru Allah shike jujjuye lamurran bayonsa ma shi kuma ar-raja'u innama yakunu mimma la yamliku shay'a fatan abu yana kasantuwa ne ga wanda bai mallaki abu ba ce ina fatan shekarar bana idan Allah ya zubo muna kuɗin nan mutai aikin hajji ina fatan shekarar bana idan ta yi daɗi in sai mota to amma shi Allah ba fata ne da kaji ya ce asa tabbas idan kuka yi kaza Allah zai sanya alkhairi a cikinsa tabbas idan ka saki matakka lokacin da ka ta yi ma ɗin laihi kaɗan ka kasa haƙuri sai Allah ya sanya alkhairi a cikinta wadda za ka auro sai ka gaba ta hita ba iza za ka yi tsohi sun ce a yi ta haƙuri to kaga wannan kuma ayat ta nuna muna cewa yana yiwa a samu ɓacin rai tsakanin mata da mishi ba dole ba kullum a ta cin ɗan tomati a ta yiwu yau a ji daɗi gobe ba za a ji daɗi ba yau ta bakanta mare amma a ce zaman aure cikin wata kwana 25 na bakin na bakin ciki kwana biyar ne a to akwai matsala shi kamata ne a ce cikin zamantakewa aure zaman jin daɗi yahi yawa bisa kan wanda ba da jin daɗi ba ina fata an fahimci wannan to ayar ta karantar da mu abubuwa da yawa kuma wannan ayar malamai suka ce ta sabka ne نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية مكرن سبب النزول انت أتكن تفسير البغوي سيم تأيا أنند من لوك تشياي آه الإمام البغوي نزلت وانا آية تاسب في أهل المدينة أتكن شأن متان المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام ألوك تن جاهلية دفركم مسلم تسون كسن إذا مات الرجل إذا متن يموت وله امرأة ينادى ماتا ja'a ibnu wumin ghairiha sai dan shi na kishiyarta dan kishiyarta sai ya zo au qaribuhu ko kuma wani makusancin shi aw asabatuhu ko wanda yake asabar shi fa alqa sabahu ala tilka almar'a sai je rigar shi ko kuma a baya sa ga wannan mata fasara ahqu biha min nafsiha sai ya zama shi yafi cancanta da ita daga duk wanda ba shi ba to daga nan fa in sha'a tazawwajaha in yaso ya aure ta yace dama shi baba kaudi yayi wannan mata tauci mata uban shi a jahiliya haka ake da yazo ya kalli cikin matan uban shi wanda ta hekyau sai ya hidda kallan shi ya jefa mata ya ce ga ita tau fa in sha'a in yaso tazawwajaha sai ya aure ta bi gairi sadaqin babu sadaki illa sadaqul awwal sai sadaki na farkon da uban shi ya bada alladhi asdaqa hal mayyit wanda mamaci ya bada shi asadaki shikenan za a ci gaba jirni kwanci ne in uban ya mutu ana hira in uban ya mutu wa in sha'a adalaha in yaso sai ya hana ta haƙoƙinta wa mana'aha min al azwaji ko kuma ya hana ta ta aure kowane miji ya cutar da ita sai ta kai inda za ta ba da fansar kanta bima warithatuhu da abin da ta gada na babanta au ta mutu ko kuma ta mutu ya kyale ta ya kiba ta haƙi ya barta da yunwa ya barta da ƙazanta sai ta mutu fa yarithuha sai ya gaje ta fa in dhahabat al mar'atu ila ahliha qabla an yalqa alaiha waliyu zawjiha thawbahu fa hiya ahqu bi nafsiha to in mace ta tsere ta gano akwai matsala haka yana aiwaruwa da ita ta gudu kakin wannan waliyin mijinta ya jiwa mata kyalle riga ya ce tashi ta to yanzu ita adda haƙin kanta fa kanu ala hadha hatta tuwaffi abu qais ibn al-aslat suka ce haka ake ta yi sai da wani mai suna abu qais ya mutu al-ansari ya bar matar shi mai suna kubaishatu bintu ma'an al-ansariya sai dan shi ya taho wanda ba danta ba dan kishiyarta yuqalu lahu hisn ana ce mai hisn amma malam muqatil ibn hayyan yace sunan shi qais ibn abi qais fataraha thawbahu alaiha sai ya jiwa mai ya jiwa mata kallan kallansa fawarisa nikaha sai ya gaji aurenta su can da hadda aure gadon shi ake a baba ya bar mata hudu to ni na gaji auren shi na uku cewa da matar shi ta uku summa taraka sai ya barta walam ya qaribaha bai kusance ta ba walam yunfiqa alaiha bai ciyar da ita ba yana ta cutar da ita har sai ta kai inda za ta bada fansar kanta fa'atat kubaishatu rasulullahi sai wannan mata ta zo inda annabi fa qala ta ya rasulullah inna ba inna aba qaisin tuwfiya baban qaisu wanda yake dan dan kisiya ta ya mutu wa waritha nikahi ibnuhu dan shi sai ya aure ya gaji aure na fala huwa yunfiqu alayya shi bai ciyar da ni ba wala yadkhulu bikum bai sadu da ni ba bai rike ni miji ba kuma wala huwa ya khla sabili kun bai saki hanya ta bai bar ni ba faƙala uƙudi fi bai tuka na bai ce zauna gidan hatta ya a ce fi ki amurullahi sai umarnin Allah ya zo fa'anzal Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan qara'a hamzatu wal kisai karhan e kurhan bi dhammil e bi dhammin an gane ko sun karanta bi dhammin kurhan la yahillu lakum an tarithu nisaa kurhan imam al-kisai da imam hamza sun karanta da kurhan amma al-baquna qara'u bil fathi karhan haka har zuwa fadan ayar wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh